Dole da rubucewa yana yi, sannan ka gangaro ka dawo masa za a ba ka kwana goma. Ki sallah ɗaya hudu da ke. A ki sallah biyar tana da hudu da yi ne. Ko a duku. Can bai da farko su kuwa hamsin da kishin su da kishin su da yi ne. Kuma sa su kuwa hamsin. Rabin kamar ka. An farci wannan? Ka ji ta zo mata tana da dubu ɗari a guda guda goma guda biyar dubu ɗari biyar su kwana goma dokin miliyan biyar su kwana goma miliyan biyar ladan miliyan biyar ladan miliyan biyar banda ladan miliyan biyar banda dawaki banda ladan umara sannan banda kuma abin da kuma wasu ya amsa in dai ka shiga zafin Allah kana gaba kai addu'a an gama insha Allah musamman ka samu gurare masu tsada ko guraren da Allah ya nuna ya kwanci da su cewa wani an sa addu'a amma Allah shi na yi in ka samu ka yi zabka yadda ka roƙa ka za yi yadda ka tsara a kan ka Allah ka zai ka yi wa ka ba ta tsada ba ba ta tsada ko ruwa ka ce in kana da shi ka yi je ka dawo sai ka zo nan mutum bayan ya dawo ƙari ana gani na su mutum da muna da wasu masu muna da su da rayu an ga wasu an gane da ta mutum na manyan mutum da suke neman da rubuwi da ta wani zuwa da shi ka mutum ne ni kan ganta ya kan ganta iya kacca da zama a lokacin ma miliyan mutane da ya ko da wani mun ci gaba kun su ke nan babban gida da kawai na bayyana ɗan tara ne ko shi ma zai samu mutarwa amma ya biya amma shi ke dai ko dukkan gida ke kusa da shi ka shiga wannan ɗaki akwai waje guda na ɗaya cikin wanda ya tsada da ya in kawo kan zuwan saba wani hausa addu'a ne in kawo kan zuwan mara wani hausa addu'a ne murtazan wani hausa addu'a ne bayan da zamu ibrahim wajen amsa addu'a ne ajiyar ismail wajen amsa addu'a ne na bai su duk abu da duk ba za a yi ko da shi ko ya je ko yana ta dawa da allah jarin kenan na bayan mai tabo allah a bani wani jari a bani wani jari kuma ya masa albarka ka sa ta zuwa ta shekara abin da ya ta yi kenan kawai yana dawowa Allah ya amsa masa ya fara harkar kwamishin din da ɗan kwamishin din a hukace da ya hukun motar guda sai ya haɗa motar ta domin kuma kwamishin shi ma yanzu daidai ba ya haɗa kwamishin kafin a kai wani lokaci ake haji yana da guda ya biya wa kansa ya biya wa babansa ya biya wa babansa a wannan shekara da kuma a yanzu magana da yake a bara yana da mun ci amma mun ci su goma sha ya kai baban sa ya kai baban sa ya kai matar sa ya kai ya kuma su kuma sababin wannan an farka a zuwa cewa ta fito ne kar ku tuni zuwa ana da su je wanda bai ji ba da ba shi ku wanda ya ji kuma da ba shi ku koma wannan ɗakin kunci shi manzo Allah ya girbe shawar cewa Allah ya juyar da fuskar sam kuma to sai Allah ya saukar da aya Allah ya umarce shi cewa in zai sallah ya je da kallon Ka'aba sai Allah ya saukar da aya cikin suratul al-Baqara aya ta 140 da guda da yake cewa kana ra ta qalluba wajhika bis sama mun lura mun ga irin yadda kake daga kanka sama kana juyawa kana tsorarar wahayi فلنولينك قبلة ترضاها للي زام ساتك قوما كنت قبلة كيشن ita kake so da za ka fita sami yarda ba wanda wai ba ka daga yau ka daina kallon bai da lokaci ka juyo da fuskar kan za ka sallah shakarar masjidar haram daura da masallaci da asibar mashi ne wa haitu ma kuntu ba wai annabi shi kadai ba ba annabi da yake bari ma duk musulmai da ɗakin da suke a duniya ji Allah sai Allah ya ce ko wani samun sallah kwallon daura da wato masallaci na daura idan za ka kai ka'aba to ita ake sallah idan kuwa ba za ka iya gano ta sai ma na nisa hanyar ka'aba kuma da ya ba wai dukkan na ba wani wani ka'aba amma a ina ka'aba ne ke a gabas shi ne ake kallon gabas amma ba lallai yanzu an ta tafiya a ce ta yi ne da ka'aba a ina ka'aba take a gabas ba ka gabas mu ne mutanen madina za su sallah ba kuma suke kallo ba don ba nan ya bari a kudu ka ce madina yanzu kudu suke kallo an bai ce wani duka inda a annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ne yake kabarin sa da kabarin sa yake kusa ina ne nan wala cikin jihohin nan an gane arewa arewa wanda yake gabar da mutum da shi kana kallon dakin da aka yi wannan arewa da ake sarrafa bayan da shi ne na kudu inda shi kudu ɗan kakar da ƙofar da ka zama ziyara ɗakin wajen mazala za ka fita ita ce gabas ƙofar da ake shigowa babu salam ita ce yamma in za ka shiga masallacin an babu salam yamma ce kaga mutanen madina in za su sallah inda suke fuskanta su kudu mutanen afirka in za su sallah inda kafa take a gabas da shi an gane mutanen sham yamma su ne kanu mutanen iraq kowa ne da yake ita ita ce a tsakiya duniya Allah ce duk inda kuke musulmai in za ku sallah ku fuskanci daura da inda kafa ce ana gani ba baka mu gabas ne nan ne ku daga nan ne sai manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya juya ya daina kallo ya daina kallon kuma baitul maqdis an gani wannan shine kuma sharadi ne fuskantar kibla sharadi ne na sallah sallah idan baka da kibla ba ne bai halarta ba sallar da ba sai ba sai dai idan ba ka gane ina ne a kibrar ba ko kuma sallar na tana ce kana kan abin hawa ya halarta ka kalli sallar na tana kan kana cikin mota ka direba yana tuka ka sai ka mutu ba kai wani a gida ba ko ba a cikin abin ke kallo ba za ka yi sallar na tana tana ta halarta ko ba ka ta halarta a kan abin hawa gane وحديث البركوة والباب شيء الحديث الخامس والستون حديث لستين مليار عن عبد الله بن عمر وبس هارون أن عبد الله بن عمر بن الخطاب ألا يكون شيء ما بس شيروت حديثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ديك أن محمد صلى الله عليه وسلم يا كسجي يسبح كان يسبح على ظهر راحلته حيث كان وجهه yana yin nafila akan abun hawansa duk inda duk inda dabbar na ta fuskanta bai damu da cewa ya sai ta kalli na kira akan abun hawansa yana yin nafila duk inda ta kalla yomin birasihi yana yin nuri da kansa wajen sujada da ruku ma'ana in zai ruku shi ya dan shi wuya Allah sai zai ga suna Allah sai ku ci jira Allah wata ruwaya ta cewa wato manzara sassarar ya kasance idan zai yi rukuku ko kuma sujjada sai ya zama cewa sujjadarsa ta rukuku su kasa kasa ko wani ruwaya ana in kana kan kama wata doki ne ya kira kun mota ce za ka yi lafiya ba sai ta fuskanci a jira in ka zo wajen rukuku sai ka yi inda ba za ka kana zaune a kan amma hawa ba zai ka irin yadda da suke masallaci suke an gane saboda ka sai an da yi rubu sa da imani mana imani nuni kenan sannan ba wani ba haka na halatta ko yanzu za ka yi ko kana kafa wani tuka ana tuka sai ka yi lafiya da kana bayan an gane ya halatta وكان ابن عمر يفعله ابن عمر ما ينهى يكرم الناس fi ruwaya ce wata ruwaya da ta zo kuma ta inganta kana yuti wa ala ba'irihi maza da yana yin sallar wuti kuma yana daga cikin nafilfili masu karfi a kan raƙonsa sai ya wuce ya fito lokacin wuce ya dare yana kan hawa sai ya wuce nisa ya halatta ولمسلم أقول رواية الإمام مسلم غير أنه لا يسمي عليه المكتوبة ما مسلم يكتب رواية أما فأنا بايا سند فرلا بايا سند فرلا وللبخاري إمام البخاري كتوعي إلا الفرائي النبي هنا إنا كلا أكم أقوى سبن سند فرلا بن سند فرلا فأنا yana daga cikin hikimar Allah da rahamarsa da ya shirɗanta wa bayansa su sallah ta nafila iyaka gwargwadon abin da suka samu bayan sun sauke farilla sai ya sauƙaƙa musu damar yin nafila yin nafila nan shi na gaba ka dama wannan gashi abdullahi na fara yana gama na cewa a kan abubuwan sama yanayi amma wannan ba a yanayi na tafiya mai da shi sai in tafiya yi yanzu ka kama hanyar ka tafi zariya sai kana zariya ko kana ta hanya za ka yi lafiya ta kama mawa yana yin lafiya a cikin yanayin tafiyar sakon abin hawarsa aikin ka da wani haka sai yi inda yake fuskanta dukkan kana tafiya zariya ka gaba da wasu inda abin hawa ya fuskanta nan yana yin lafiya kai ma sai an gane cikin sallarsa da rukunsa yana imani da ɗan zuciya ya daga aka yi ba sai ya san ko wasu kuma ya ce zai zai rukun zai zai su jira an gane amma sallar farilla baya yin ta a kan abu hawa saboda yanzu sallar farilla ta fi nafila ƙarfi ba ka ba a yin ta a kan abu hawa wannan hadisi yana koyar da abubuwa da yawa cewa ya halatta mutum a yanayin tafiya ya yi sallar lafiya sannan me yin lafiya a kan abin hawansa yanayin tafiya duk inda ya kalla ya yi ba matsala hawan tsiri ya halatta da ya shi a kan abin hawa banda sallah ta farilla wannan kuma rahama ce cikakkiya kan ubangiji da sauƙaƙa bayansa domin su bauta wa Allah a kowane lokaci a yanayin da suke su samu dama a nan wato imam ahmad ibn hanbal da abu zaurin suka ce ko da na filance zai yi ya fara fuskantar alkifar a yanci Allah wa kwakwasan nan ya suke amma wasa duk inda ya fuskantar ba kuma ya kasa domin sun ce akwai dalili anas da malik ya rawaito hadisi cewa idan manzon Allah zai sallah ta rafila a yanayin da tafiya yana fara fuskantar alkibra ya kabbara sannan ko sai su fitar bakka su kai da ba matsala amma bai halatta ya sallar farilla akan abun hawa ba sai inda da sai da lalura sai da lalura sannan sai ka fuskanci alkibra idan akwai lalura ba matsala ko ba lalura ba zama yi sallar sallar lalura gaba da yadda lalura wannan lalurar da za ta sa wato mutum ya sallar farilla a kuma hawa kuma ko ba lalura ba bayanin su ne zuwa ne saboda akan samu wato wasu tafiya ta damar su su shiga mota irin wata ake zuwa gaida suna rukwacin gome ba a tsaya muka lokacin sallah ya lokacin sallah zai gafin sa lokacin sallah ya kuma an hana kika jin jikin sallah ko lokacin kankana da ba ka zafi sallah ta haka da ka sai ba hanyar lokaci wanda shi ma ba hanyar lokaci ba ka kowa za su tsaya tunda ba za su ta ba a yau su ke cikin da domin allah ya ce kwaɗe ku za a masa ba duk wanda zai wannan tafiyar ki guda kamar alwalarsa ruwan biya wata ne da guda da ake shi kusan guda ai akwai wanda ake ciki ko wasu ko idan ba wajen da za ki alwala sai ki shiga da an kasar da gobe sau ba ruwa alamdin kuma sai ka ala ce rukun da ya mutu sai ki ce mama sai ki ta da sallah ko a tsaye ko a tsaye idan a kodin da za ka tsaye a musu ba za ka yi a tsaye ba babu waje sai ka sallah ta su da kun kamar da kuma lokaci wuta na mai gane kuma ala bai don ba da lura ba shi an ba ka dama kana da lura yanzu shi wata za ka yi kasar sai ka buge su a zahar da lasar haɗe su sallah raka biyu magarwa da sha hari an bai su ne ba bai halatta jinkirta sallah saboda tana cikin sai dai in ka san cewa za ku shiga kafin da ce shi ma kuwa malamai sun ce ba ka da domin tafiya a iya halatta kuma ka halatta ba kai sallah ba za a cin an bai shi magana wannan hujjoji ne da mutum zai gaba suna da sallah za ka samu mutanen mu da yawa suna tafiya umar ko wani hajji sai an sauka rana ta mutu da mutane suna sallah sa wani sallah ta yi ko ba a sallah ta yi ba ce ba ba a yi an da lura ce aka ce ka ci mushe ba in kana da yunwa kuma Allah ya ce wani yana sarar da kayan tsarin mummuni da tsarin mawujan Allah ya sa wa sallah lokaci tsaye wani kai ba a sallah sama bayan gama kuma hawa ne sunan sabon hawa na biyar sallah kan hawa sallar farilla baya yi amma idan da lura za a yi lura ta zo kuma an yi ana yaki ana yaki lokacin sallah yi ina da ya kiran sallah ana yaki kuma kowa ya shiga sa ana yanki Allahu akbar Allahu akbar da wani nan zai doyi ta bayan ka kula da shi Allahu akbar ya shiga su zuciya da nura ce wata za ku tafi maka an tashe ku kun tashi karfe goma sha biyu na dare ba da lokacin asfari ne ne ba sha biyu na dare na namu a lokacin asfari kun tashi kun yi awa biyu ba karfe biyu ba kenan can sauki a karfe biyu hudu da rabi a biyu da yanzu a lokacin da za mu sauka awa hudu za ku ko hudu da rabi duk za shi shafi za ku yi awa hudu da rabi wanda a lokacin sauki a shirin da rabi rana tiri ta kan mutu to aka ba ka da hujjar da za ka iya sallah da ce sai ka sauka suke saukar cikin rana kara-kara na ba a yi sanda a shiga kuma da rana su haka a saba za ka yi sanda kai ban daki a cikin birane da shi ke a rana saudiya kuke tafiya kan wannan ce kan kula yanzu ba na cin cewa ba ma an dole ta kuma ba an dole ta an gaba su ke tafiya sai ku shata ko idan akwai wajen da jirgin yawa ne mutum da saudiya na san suna ware wa sallah a masallaci a cikin jirgi suna da waje masallaci idan ba wannan jirgin bane jirgi ne na kuma sauran kuma kasuwa sai ke sallar da kana zuwa a kan kuma don ta zo hukumu da yi shi su jira ka zama ta kuma sassa masu tafiya mota masu tafiya jirgi a kiyaye ba kar ka sauka lokacin sallah ka ce musulmi الحديث السادس والستون حديث ستين شرع عن عبد الله بن عمر من تقول الى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما لا يدل سبحانه سوى بينما الناس بالقباء في صلاه الصبح yace al'umma mutane musulmi suna sallah a masallacin kuba wata rana idda'ahum ati sai wani mutum ya zo musu wannan wani mutum na ce yana cikin mutanen da kabilar banu sa'ali ya zo wajen su ke ba su labari an gane ko wani mutum ne daga bani salima sai ya zo musu faƙaɗa sai yake cewa da mutane suna cikin sallah asuba yake cewa inna nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wa sallam qad an qad unzila alaihi layla qur'an an saukowa da manzon Allah ayoyi daga cikin alqur'ani wa qad umira an yastaqbil al-ka'ba an ce masa ya daina kallon baitul maqdis ya juyo ya kalli ka'aba suna yin sallah kalima a wasu suna kallon baitul maqdis sai wannan bawan Allah ce a a ai ko jiya alqur'ani ya sauka da dare an umarci annabi ya daina kallon wannan alqibla da wuri kallo an ce ko ba ki da kallon gabas idan kallon ka'aba su kuma suna cikin sallah kuma sun ji abin da shi fastaqbaluha gaba ɗayan waɗannan matsala sai suka juya domin nan ne mafi makashi nan ce kawo nan suke kallo kamar da nake faɗa suna jin hadisi sai suka juya da suka juya ina ne mai yake yana can sai suka juya da suka juya sai aka buɗa sai ne mai yoyo ba kaga sauran ƙarshe da yaro shi ne sauran farko don farko kuma ya koma na ƙarshe ba haka suke juna kawai sai aka juna sai ne ban yayi ba sai aka ci gaba da sana an gane ki wakana tutuhuhum ila sham da suna kallon sham ne bas da daru sai suka juya ila ka'aba suke kallon ka'aba da suna kallon sham sai suka juya shi ne sham shi da kallon sai suka juya sai suke kallon masu biyo suke kallon wato ka'aba kenan wannan duk wanda za ku ta a yanzu a wannan hadisi shine cewa idan kana cikin sallah a ka zo ka yi shahari ka zo ku ba ka sani ba ko ka yi sauka kana jeji ba ka san yana da alƙibla kai iya kokarin ka sai kake da sallar ne sai ka tada sallar kana cikin sai wani ya zo ci a kai na ba ba nan da alƙibla ba alƙibla ita ta ce a bayan ka ko ta ce a daman ka to kawai aka zafi jiya a tura sallar kakkari ai anan ba aka samu guji wani gida ba za a tura ba sai ka ta yana cewa ai ba nan bane ga masu ko ba na yi wannan ba to ba san da mai ba zafi sai mu tuno ne shi da gaba sai shi shi da su shi da abin da su wannan samun su masallacin ba an masallacin masallacin ba shi ne farkon masallacin da matsala yana da jini galibu da masjidin kusisa alittaka min awwal yawmin ahaqqu an takuma fihi fihi rijalun yuhibbuna an yatahharu Allahu yuhibbul mutahhirin Allah ne yake cewa masallaci wanda aka gina shi dan Allah aka assasa shi dan neman tsoron Allah daga ranar farko da manzo Allah yake garin Madina a nan ya kamata ku Allah ya ce fiye rijalun da ya kuna ya tuba mutanen masallacin nan suna san sa Allahu yuhibbul mutahhirin Allah yana son mutane masu sa zalla da musu kan masa sai tashi da mashin cikin garin sa ya ce ku ba ku ba ta ga wani kilomita uku da masallacin Annabi yace ya ku mutanen kuma mai kuke Allah ya yi ya ce kuna san sa sai suke ce abin da muka sanya ma idan Allah ya bar mun zuwa ruwa muna sa goge goge sai mu bi shi da ruwa idan mun yi tsoro sai mun goge shi da ciki ko mun goge shi da wato dutse sai mun ku sa ruwa mu yi yace wannan ya sa Allah ya yi ta nan to wannan masallaci mun zala yake cewa duk wanda ya je madina ziyara ka je madina kana masaukin ka sai kai alwala cikin gida sai ka fito sai ka zo masallacin ku ba ka kawo ziyara kai sallah raka a biyu zalla ce ana zai rubuta ma da aka kuma yin na gida raka a biyu ka ce can zalla duk rana asabar yau mai rage da irin wannan wani yana zuwa ku ba ya sallah ce kare ya tuka ka ba ka kare ya to rubuta mu shi ne masallaci da hannun yau kafin yin gida masallacinsa nan ya ba da gida shi annabi wanda ya zo ranar da ya hijira ya shigo cikin garin madina nan kuma ya so ita ce daga saman madina farko ko shigowa madina ko bai tura da mutanen nan da ba farkon gari a cikin garin da ya zo ya sauka a wannan unguwa ta gado au na'am na sai wata a wata shi ya sauka sai ya gina wannan masallacin ɗan ƙarami ranar litinin alhamis ya zo da litinin kaza da laraba alhamis juma ranar yau da ne biyar kwana biyar a wannan yana zuwa a gida a cikin masallacin su ke sallah ranar juma'a kafin lokacin jawabi sun zo zara shi su zama shi na ji tura a gaya a kawai da sanban wato ɗanɓuwan ɗanin da jihar haka dai gangaro nan masallacin ba a cin gari akwai gangare ƙabila ɗaya ce ‘ya'yan uwa da ‘yan ƙani ‘yan maza ne zar nan ana ce musu nu'an ibn abu gari don kuma banu salim ko banu salima na'am su haka suna gangare su annabi ya taso lokacin zawali dab da lokacin zawali yana gangarowa na lokacin zawali ne sai annabi ya ara aka yi dan karamin masallaci aka yi irin masallaci ne sai annabi ya sallar juma'a a wani sabon cewa ne ana kawai lokacin ma na kada gano juma'a ne to ai albarkar da wannan kwana biyar na wasu su ma dan uwan su samu albarkar da sana shi da wanda ake cewa masjidin juma'a in ka je madina ka ce akai ka masjidin juma'a da na ba sai waje ba ya ku mita da za ku kusa da wasu nan annabi sallar juma'a su daga nan idan kun aka sanar da yan uwan babarsa a kannan wajen kakarsa babar abdulmuttalib a kan annabi yar badunan can cewa ga annabi suka sawo wani su kayan yaki suka ko za su jika su shi da tare da aka yi wa annabi da shi da wasu wannan masallaci manzala ya ba da wato fatawar kuma da yi da ita ka yi alwala ka tafi da alwala ke su ta alwala da wuri ba mu da amma in da rubuta zuwa ziyara a musamman da alwala don haka annabi ce wanda ya yi alwala daga musulunci ya tafi masallacin kuma ya sallar da za a bashi kun ga wato kenan ga shi mun samu wani hukunci idan kana sallah ba ka san ba wani bala yanzu bala ana gaya mana cewa za ka ci gaba sallah الحديث السابع والستون حديث الستين وقت عن أنس بن سيرين wannan kuma tabi'i ne ana sunansa dan sirin dan uwan muhammad bin sirin ne an gane ko muhammad bin sirin tabi'i ne saboda ga da shi da wannan dan nasa sunansu wato shi sunansa muhammad bin sirin babban malamin kenan shi kuma kanin nasa sunansa anas bin sirin Allah ya musu rahama wato lokacin da aka haife shi wannan anas ɗan sirin ne sai wansa shi muhammad ɗan sirin sai ya ɗauke shi sai ya kai shi wajen babban sahabu manzan Allah anas ɗan mali a lokacin yana nan da rai ɗan shi ne sahabu da ya tsawon rai cikin sahabun manzan Allah sosai da aka yi masa aka ce ga an yi samu sabon gari muna son ka masa addu'a ka sa masa albarka sai ya masa addu'a sai ya ce ai na sa masa suna na anas shi anas da malik sai ce na samu suna shi ma sunan sa anas shi na ke cewa anas dan sirri amma wannan babban sahabi shi sa masa ya ce bayan suna alkunya ta ma na sa masa alkunya abu hamza shi na koyar anas dan malik kun san annabi ya umarce mu kowa ya nuna sa ce ba ɗan wani ko a wani ana sa a wa'adin da kama sunan ya tsere wannan suna ba ma yi wani sai ya aure ba sai ka aure ba an gane ba sai ka aure ba za ka ce wakil fere ba ba wani an fahimci magana kana saurayi kuma da ya aure bai ai akwai sunan da kake so a cewa in ka haihu za ka sa an kuma kai ka suna sai ka sa kuma wani abu wani wannan suna ce a gane suna ce kuma ba ma yi ba ka duk wanda ba shi da alkunya ne yana da ayyar wani kura kaza kuma ba shi da alkunya to kun ga jariri yanzu su kawo ya ce na sa masa suna anas kuma na sa masa alkunya ta abu hanza ɗauke daga ranar ya zama abu hanza ɗan jariri ya yi zama ba abu hanza kun gane wannan sunna ce sunna ta musamman ana sun kowa ya zama da an gane daga yau ba ka da kake wajen ka ya sunan da kace a suna na ka san wani ma asalin suna na ma akun ya ta ba wani akan ji wani ko ba wani abu bane sai an gane muna ganin sa ba ba ga abubakar akun ya ce ya sunan sa sai na abubakar ne sunan sa ha wa yake faɗa ne ne ya sunansa abdullahi sunansa sai na bakar sunansa abdullahi ibn abi kuhafa babansa shi ma alkunya ce da shi kun ga duk a jahiliya ce abu kuhafa shi ne baban sayyidina usman a sayyidina abubakar to shi kuma ya sunan baban baban nasa abu kuhafa shi ma alkunya ce sunansa uthman sai na abubakar sunansa abdullahi ibn Uthman amma alkunyarsa ta fi rinjaye an fi sanarsa da abubakar ko bu gane ba ne amma sunansa hakika sunansa abdullahi alkunyarsa ta abubakar ce to sai ya zama ba a faɗi sunan nasa sai dai a ce masa abubakar ba ga sa abu huraira ba sa abu Sufyan. sarkin maka kaga duk wannan alkunya ce ba sunansu ba ne abu sufiyan sunansa mai sakhar ibn harb duk sahabban nan da mai alkunya za ku akwai sunansa an gane to kaga idan sahabbai sun zama cewa alkunyarsu ma har ta ɓoye sunansu to kai ma ka ɗauki kisa sai manzo Allah ya ce tasammau bismi wala taktanu bi kunyati kuna da dama ku sa irin sunana Muhammad amma kada wanda ya sa alkunya irin ta kada wanda ya sa wa kansa Abdul Qasim wannan kuma muminai sun kiyaye ni dai dinda nake ban taba jin wani mai suna Abdul Qasim anan da yayin society mu saboda annabi ya hana kada wanda ya sa wa kansa alkunyar Abdul Qasim domin annabi shi ne abul qasim abin da ya faru shakkiyan yahudawa na madina kun san annabi ya zo madina ta da yahudawa saboda wulakanci da izgili sai annabi yana zaune sai kaga ya annabi misali ya taho ko yana can sai ka ji bayhuda yana ce abul qasim so annabi sai ya amsa sai ya ce a ba da kai nake ba da wancan abul qasim din ne kun gane wulakancin sai annabi ya ba da doka daga yau duk wanda yake da alkunya abul kasim ya canja kar a sake yin alkunya kada wanda ya sake yin alkunya da alkunya irin tawa amma ku sawa kanku suna muhammad ba laifi ba an fanci maganar sau haka karbin yanzu an ce alkunya karkasa ta annabi ko kana da ɗa alkasim to ka yi alkunyar da wani da umarnin manzan Allah annabi ya hana an gane to Anas dan Malik shi wannan yaro da aka kawo masa Anas dan Sirin sai ya ce nayi masa alkunya da alkunya ta Abu Hamza an gane ko shi Anas dan Sirin yana daga cikin wato tabaka ta uku daga cikin tabi'ai ya mutu a shekara ta ɗari. da goma sha takwas ko kuma da shekara ta 120 daga hijiran manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam. Shi Anas ɗan sirin ƙala yake ce mana, Istaƙabalna Anasan, haina ƙadima min sham mun tari Anas ɗan Malik, sahabin manzan Allah lokacin da ya dawo daga Sham. Fatalaƙainahu bi ainin, sai muka tare shi a wani guri da ake ce masa ainihin tamra wani gari ne akan hanyar zuwa iraq daga sham in ka biyo hanyar iraq za ka wuce akwai wani ƙauye ana ce masa ainihin tamra shi kuma anas ya riga ya je kai ƙarar wato wani mai mulki ne da yake musu zalunci to akan hanyarsa zai dawo su waɗannan ɗalibansa sai suka ce sai muka je muka taro shi muka haɗu da shi a ainihin tamra shi wannan sahabi wanda anas ɗan malik ya sa masa sunansa mai suna anas ɗan sirin ya ce fara aituhu yusalli ala imarin ya ce lokacin da muka je can muka dinkare muka taro shi sai na gan shi yana yin sallah a kan jakinsa jakin da ya tafiya a kai sai na ga yana yin sallah a kansa wa wajuhu min zal janib yani an yasaril qibla yace sai naga inda yake fuskanta gefen hagun alqibla ne ba alqibla yake kallo ba to bayan ya karaso fa qultu bayan ya sallame ya zo mun hadu da shi fa qultu sai na ce da shi shi sahabin kenan ra'aytuka tusalli li ghairi alqibla ya sahabin manzon Allah na ganka kana yin sallah amma inda kake sallan nan ba ba kallon alkibla kake ba ba nan bane alkibla mun ji malam yaro ne yake ga babba yana gyara masa addinin zan ya san sallah sai an fuskanci alkibla shi fa wanda ya sa wa sunan nan ya bashi alkunya shine har ya girma yanzu zai yi mai gidansa da malamin sa gyara ana ganewa shi yaron da aka kai ya sa masa sunansa da alkunyarsa shi ne ya zo tarasa sai ya ce sai na gan shi yana sallah kuma ba alƙibla yake kallo ba tun da ilimi ne sai ya ce na ganka ya sahabin ma'aiki sallah da kake yi ba alƙibla kake kallo ba faƙala sai shi sahabi anas ɗan malik ya ba shi amsa yake cewa da shi laula an ne ra'aitu rasulallahi ya sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya fa'aluhu ma fa'altu yace ba dan haka naga annabi yana yi ba ni ma ba zan ba mana yana ce masa haka ma annabi yake yi yana yin nafila ba sai dabba ta kalla alkibla ba ba dan naga annabi yana yi ba ni ma ba zan ba kamar yana ba shi amsa a'a ba laifi bane yin hakan daga wajen manzon Allah yake ba daga aljihuna na dauko shi ba haka naga annabi ba dan naga annabi yana yi ba da ni ma ba zan ba ana ganewa kaga wannan ɗalibi shi ma ya fito mana da gwara da ya tambayar ba eh da ya je zai yi wannan tambayar kaga ta amfanar da kowa gashi an samu wani ilimi mai girma kenan wannan hadisi yana nuna mana fuskantar alƙibla an ga aje a taro mutum daga tafiya wannan aiki ne na mutanen salafus salih in kana da mutumin da ya tafiya zaka je ka taro shi sunna ce ba ga 'yan madina sun taro annabi ba inda ya zo madina an gane ai sun tare shi kowa yana cewa ka sauka a wajena wannan yana cewa a gidana zan kiyaye ka zan baka kaza an gane to sunna ce sannan ya halatta kai sallah akan jaki dan karka ce jaki najasa ne ya zan sallah a ya halatta tun daga sahabban annabi ya ce haka naga annabi naga annabi yana sallah akan jaki kenan ya halatta ana ganewa sannan hadisin yana nuna mana cewa ba sharaɗi ba ne sai an fuskanci alƙibla in za ka yi sallar nafila a tafiya sallar da ta zama nafila za dai ka fuskanci ina jakin yake tafiya kawai nan da ya gaba sunka sannan wannan hadisin yana nuna mana duk aikin da annabi ya zama hujja domin gashi anas dan malik yana kafa hujja cewa ba dan na ga annabi yana yi ba da ni ma ba zan ba kenan ganin sa da yi annabi yana yi ya zama hujja a cikin shari'a an gane ku sannan wannan yana sake koya mana cewa wannan ɗalibi ibn sirin anas dan sirin yana da kyakkyawan ladabi saboda yadda ya malamin nasa tambaya ba ta ƙuras cewa ba ne ce na ga kana yin sallah amma inda kake sallah na kuma ba alƙibla ba ce sai shi kuma ba shi amsa amsar da daidai da yanayin tambayarsa ce ai ga ai ba dan na ga annabi yana yi ba ni ma ba zan ba an fahimci magana kuma Anas dan Malik da ma an san khadimin manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam duk inda annabi tun da yazo tun da yazo Madina annabi yazo Madina Anas yake masa hidima an gane to ƙarƙashin wannan malamai sun fitar da hukunce-hukunce cewa wato yin sallah ka kalli wajen da yake ba alƙibla ba da gangan duk wanda ya sallah ya kalli wajen da yake ba uziri da gangan ba alƙibla ba to sallah su ba ta baci kuma sai ya saki dole sai ya saki an gane to kuma idan aka samu kuma cewa kuskure mutum ya yi ƙoƙari ya zo bai gane ina ne gabas ba ya yi ishtihadinsa ya yi ƙoƙari sai ya kalli nan kawai ya kama sallah da ya kalli nan ya yi sallah ya gama sai da ya gama sallah sai aka zo aka ce masa kai nan wajen da ka kalla fa baban ba nan bane fa alƙibla ka ka alƙibla nan to ya gama sallar sallarsa ta yi ba sai ya maimaita ba an gane sallarsa ta yi domin sai da ya yi ishtihadi sannan ya yi ba wai yana da gangan ba ne an gane sallarsa ta yi ba zai maimaita ba sai masu lalura irin kamar masu tafiya da na wanda yake da lalura ya san cewa ga alƙiblar amma ba zai iya fuskantar ta ba kana jirgin sama ba za ka iya fuskantar alƙibla ba ba kama san ina ce alƙiblar ba an fahimci maganar kuma an ka bari sallah lokacin ta ya fita ka samu matsala kana cikin jirgin sama ko jirgin ruwa ko kuma kana cikin bus ba za ka iya saukowa ba ba za ka iya fuskantar alƙibla ba kuma lokacin sallah ya yi kana gudun in ba ka yi sallah ba lokacin sallah zai fita sai ka yi sallah duk yadda ka yi sallah ka ta yi Allah zai karɓa domin Allah ya ce ku ji tsoron Allah iya ikon to iya ikon ka kenan da za ka iya yi sau ka sai ka yi sallah ka insha Allah babu damuwa sallaka ta yi har a wajen Allah subhanahu wataala wannan shine karshen wannan babu kuma dama an ce lokaci yayi abin da muka faɗa daidai Allah ka ba mu ladan wanda muka yi kuskure Allah ka yafe mana ba ban sani ba ko akwai mai tambaya to daman da yake samarin mu suna yawan zuwa Lagos shi yasa muka kawo zancen mai sunanta wannan motar luxurious masu zuwa Kwatano masu zuwa ya sunan da ake soya dukan nan eh ya sunansa afa aba ne ko ya yadi dan aba duk sai kaga an ce motocin suna ana yawan nima na tambayar ba sa tsayawa suna da wani guri na musamman da suke tsaya to kafin aje kuma lokacin sallah ya fita to haka sai ke sallaka a cikin mota sai dai kawai wanda ya san yana yawan nan idan ga shiga da ruwan alola san ya samu ya alola idan ba abin nan bai shiga da dutsen su ko kasa sai ya taimama sallarsa haka Allah ya karba Allah ka gafarta mana abinda muka faɗa daidai Allah ka ba mu ladan da muka kuskure Allah ka yafe mana Allah ka samu cika da imani Allah ka rufa mana asiri duniya da lahira Allah muna roƙonka rahmaka muna neman tsari daga azabarka ya Allah ka gafarta